bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha shida ga watan al-muharram a hijar annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 muna 22 a watan bakwai shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara mashi lafiya da imani muna ci gaba da karatu muna ci gaba da karatu a wannan littafi na addurusul muhimma li'ammatil umma na babban malami a sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz muna karatu a darasi ko mun yi karatu a cikin darasi na goma sha biyar wanda ya kwadaitar da mu ladabtuwa da ladubban addinin musulunci malam ya lissafo abubuwa da yawa wanda ya kunshi sallama sakin fuska cin abinci ko shan abin sha da dama ambatan Allah yayin farawa godiya ga Allah idan an ƙare yin godiya ga Allah idan an yi atishawa gaisa mai atishawa ɗin ziyartar mara lafiya bin gawa da sallatarta da binne ta laduban shiga masallaci laduban shiga gida laduban fitowa daga masallaci laduban fita daga gida addu'o'i ladabin tafiya kenan ladubban musulunci yadda mutum zai zauna da iyayen shi makusantan shi makwabta manya ƙananan yara taya murna idan an samu haihuwa sanya albarka idan Allah ya azurta wani da samun abokiyar zama ta'aziyya jaje kenan idan musiba ta afka ma wani da sauran abubuwa na ladubban addinin musulunci wanda ya shafi sa tufafi sulla tufafi sanya takalma cire takalma waɗannan su ne ladubban da muka tattauna a darasin da ya gabata malam zai karatu a darasi na goma sha bakwai ya ce a darsu sabi'u ashara darasi na goma sha bakwai a tahaziru mina shirki wa anwa'ul ma'asi tsoratarwa akan shirka da kuma kowane nau'ikan saɓan Allah maɗaukakin sarki ma'ana darasi na dole wanda dukkan musulmi wajibi ne a karan kansa ya sani shine ya taka tsantsan akan kada ya sanya ma Allah maɗaukakin sarki kishiya duk wani haƙƙi idan an ce na Allah ne ko malamai sun yi saɓani aka to kai ka yi taka tsantsan in dai an ce ma abu kaza haƙƙin Allah ne to ka yi taka tsantsan saboda in ba kai taka tsantsan ba ka ɗauki ra'ayin da aka ce ba matsala ba ne kuma a lahira ya zamanto matsala ya za ka yi babu gurin gyara yasa duk wani abu idan an ce ma akwai shirka a ciki to mutum ya yi matukar taka tsantsa sannan duk wani abu in aka ce maka saɓan Allah ne Allah baya so laifi ne zunubi ne to mutum ya yi ƙoƙari ya guje masa a ƙarƙashin babin abu na farko ya ce alhazaru wata haziru mina shirki taka tsantsan da kuma tsoratarwa akan shirka shi ababin kai a karan kanka ka tsoraci shirka ka yi ƙoƙari kada ka samu kanka cikin masu shirka babu laifin da Allah ya yi alkawarin baya yafewa baya gafartawa sai shirka innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله تدوان دي تاريا دش الله يا حرم تامي جدان الجنة باب تئند ذي شجيتا dan ama gwari-gwari ce wa ma'awahun nar wannan mutumin makomarsa wuta ce a zalimai ba wanda zai ba su taimako a ranar gobe alkiyama Allah ya saba ma cikinsu sannan Allah ya sake gaya maka har gurare biyu a cikin suratun nisa'i inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya kyalewa baya yafewa a mai tarayya kwata kwata baya yafewa amma duk wani laifi idan ba shirka bace in Allah ya so sai yafe maka shi yasa mun karanta a 40 nawawiya a nan gurin inda zunubinka zai tokare sama tun daga ƙasa har sama laifinka ne saɓanka ne amma a bincika ciki babu shirka Allah maɗaukakin sarki zai iya yafewa ba kuma tare da kowa ya sani a filin alkiyama ka zo da wannan laifin ba akwai wanda Allah zai musu wani alfarmar Allah zai tsaye da wani bawa ya nuna masa laifukan zunuban shi zai ga tun daga tsasa har sama zai ce nawaye zai ce nawa ne dan adam lokacin da ya gama tsorata sai ya ce to ni da na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya sani yau din ma na rufa ba wanda zai sani an yafe wannan laifin to waɗannan su ne wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha don haka ɗan adam ya yi taka tsantsan karatun tauhidi da muka fara wucewa a babukan farko na wannan littafin ɗan adam ya yi ƙoƙari ya sa su gaba duk wani abu da aka ce bautar Allah ne da haƙƙin Allah ka bar ma Allah maɗaukakin sarki duk wani aiki ka yadda Allah ke samar da shi tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya duk wata bauta ta Allah ce wannan ya shafi kambamawa da girmamawa neman taimako neman agaji azurtawa tsiyatarwa bayarwa hanawa babu wanda yake wannan sai Allah maɗaukakin sarki ka yi ƙoƙari ka sallama wa Allah maɗaukakin sarki ka zamanto mai yawan addu'a mai yawan istighfari mai yawan neman gafara sannan kuma Allah yana da suna yana da siffofi duk sunan da ya ce nasa ne a ƙur'ani ka bar masa kayan shi duk sunan da manzon Allah ya ce sunan Allah ne ka bar mashi kayan shi duk wata siffa ka fahimce ta ko baka fahimce ta ba ka bar wa Allah kayan shi abin da yake wahaltar da mu wani sai ce sai ya kwatanta abin a hankalin shi shi kuma Allah ba da hankalinka yake magana ba shi abin da ya mai daidai ya zartar da haka inda manzon Allah ya bada labari ingantaccen labari ka sallama mashi Allah ya bada labari a Qur'ani ka sallama mashi duk kishiyar tauhidi shine shirka to kar ka samu kanka shine alhazaru wata hazir ka tsoratar da wani ‘ya'yanka matanka abokanka makwabtanka ka yi ƙoƙari ka nesantar da su daga shirka alhazaru wata haziru mina shirki wa anwa'ul ma'asi da dukkan nau'ikan zunubai wa minha cikin nau'ikan zunuban sai malam ya bada misali ya ce asaba'ul mubiqat akwai manya-manyan zunubai guda bakwai da manzan Allah ya ce hallakarwa suke ya ce to a guje su wahiya almubiqat bayna qausain sai ya ce almuhlikat masu hallakarwa wahiya a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku billahi yi ma Allah kihiya ita dai muka kare bayani a yanzu da haka babban laifi har gobe a duniya ita ce shirka ita ce kaɗai laifin da Allah ya kalli annabawa ya kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da zai yi garaje ya yi to da ya rusa dukkanin aikin da zai la'in asharakta la ya haɓaɓan na amaluka wala takunan na minal khasiri saboda girman shirka Allah baya santa baya ƙaunarta da ya jera wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama annabawa kusan goma sha wani abu sai ce walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu da za a ce su yi shirka annaban Allah ba wanda ya shirka ba wanda ya taba sha'awarta ba wanda ya taba zuwa kusa yace da za su da su din ma an rushe duk abin da suka aikata duk kokarin mai kokari duk naci mai naci bai sai kai wani annabi ba baka isa ba babu wata ibada da zaka yi da zaka annabin Allah madaukakin sarki cikin annabawan Allah inda akwai mafi ƙanƙantar daraja cikin annabawa to in ka ɗauke shi fa duk wani mai nacin ibada a duniya bai isa ya tadda shi ba kowane ne shi bai isa ya tadda shi ba saboda matsayin annabta zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas a cikin mala'iku da mutane Allah zaɓa yake su ne yake mai da su a matsayin manzannin shi to akwai shirka ita ce ta farko wasihir tsafi duk wani nau'i na tsafi hallakarwa yake tsafi kuma shine a yi wani abin da ɗan adam ba zai iya ba da labarin shi ba ya yi kama da karama ko ya yi kama da mu'ujiza wani abin sihiri ne ana amfani da sihiri a juya abin da aka san fari ne koma baki a juya abin da yake soyayya ce ta koma ƙiyayya ko ƙiyayya ce a juya ta ta dawo cewa soyayya ce da wasu kalamai da kalmomi ko dabaru da ba a san su ba inda za ka karanta suratul baqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tatba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji daga cikin abin da ake koya na sihiri dabarun da ake raba tsakanin miji da mata duk wani abu da ka sani miji yana son mata mata tana son mijinta kawai a waye gari mijin ya tsane ta matar ta tsani miji saboda wasu 'yan dabaru da aka yi wannan abin sihiri ne wanda yake wannan abin halakakke ne wata yarinya ba ta son mutum a ce samu kaza haɗo da kaza in ka haɗa ta ji duk duniya ba wanda take so hihi duk inda ta yi sa ta a gaba bai ta zaizai ta wani ya zazzaga ma bala'i yana daga cikin lissafin sihiri wani mutum a haukata shi wani a raba shi da hankalin shi wani a raba shi da iyayensa yana ake kiransa sihiru tafrik kana ƙaunar mutum ka ji kawai ka dawo ka tsane shi a raba ku to daga cikin nau'ikan sihiri akwai sihiru tafrik so irin waɗannan nau'ikan kowane iri aka yi to Allah maɗaukakin sarki yana hallakar da irin wannan mai laifin eh malam ya kawo shi a cikin ladabin da ya kamata kowane musulmi ya zamanto ya siffatu da shi ko ilimin da ya kamata kowane musulmi ya samu duk abin da yake da alaka da sihiri ka guje mashi ka kaurace mashi wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi da kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta in ba da haƙƙi ba shi ma mun karanta a cikin al-arba'un an-nawawiya ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وبحق الإسلام من يقول قرن كاو أبو بوان دا سكي إيا ساوا أكال لك متن أتعلم الدين المسلمسي ko dai wanda ya fahi da makami ko 'yan ta'adda da suka tsare hanya ko magidanci da ya yi zina ko wanda aka kama shi da laifin sihiri shi ba a karɓar tuban shi da ana shari'ar musulunci da wallahi al'umma a tsabtace suke a gyara suke in aka gane wane ya yi sihiri ya tabbata sihiri ya yi ba a karɓar tubansa kashewa ake in ya tuba da gaske zai amfani hitin da ya tafi lahira in ƙarya yake allah ne zai tantance ƙarya yake ko gaskiya yake ba a ƙyale mutum idan ya yi sihiri to babban abubuwan da ya jagwalgwala al'umarmu muka kasa samun zaman lafiya akwai 'yan sihiri da 'yan tsafe-tsafe sun hana 'yan siyasa su jiyo ga al'umarsu sun hana shugabanni su tausayawa talakawansu sun lalata kwakwalen masu kuɗi kowa yana ganin da wannan sihirce-sihircen ne da tsafe-tsafen ne ake samu an yanke kawunan mutane an yanke sassan 'yan adam an yanke jirajirai an hana masu kusun biyawo an hana masu duk tsafa-tsafa a da su su zabiya ba Allah maɗaukakin sarki ga tsakaninmu da su wata hekara kawai a waye gari a ce zabiya ake so da aka kowa haidai ɓoye nasa a gida wani lokaci a waye gari kawai a ce mai kusun bi da aka an ka kuskura ma doron ka yawa to karka fito in ba aka bai sun fasa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wani lokacin a ce masu larura iri kaza duk da ka ji an fara zancen waɗannan abubuwan to wallahi tsafa-tsafa ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wa aklun riba da cin riba cin riba ma haramun ne mun kuma zo lokacin da kamar mutane ma sun daina damuwa mai cece riba wannan satin muka yi karatu a littafin da muke karantawa da mata a cikin makarantar musa islamiyya a babin riba da muka karanta mun sha abin mamaki mu'amala da yawa da mata suke yi a zamanin nan riba tana shiga ciki ba tare da sun sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zinare da zinare azurfa da azurfa gishiri da gishiri dabino da dabino abubuwa guda shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata ya ce idan ba a yi su ba hannu da hannu daidai da daidai to riba ce haɗarin da muke da akwai shine idan na kawo azurfa ta aka ɗora ta a kan sikeli he ta ba da giram biyar sai ka kawo taka azurfar aka ɗora a kan sikeli ta ba da giram biyar wannan sabuwa ce fil wannan tsohuwa ce in za a canja ta ya za a yi kai taka hekara ka bakwai kana sawa ni yau na kawo ta daga kano sabuwa fil sai aka auna kan sikeli kowace gram biyar kana santawa ina santa ka ya za'i kowa ta kowa zai karba kawai kama gabansa ba wanda zai ce na gode in mai sabuwa ya ce na gode akwai matsala saboda kwa bukatarsa aka biya mashi mai tsohuwa ba zai ce ba na gode mai sabuwa ba zai ce na gode ba kawai shi kenan ok dil ya yi an gama in aka kuskura aka ƙara ƙwandala ɗaya to wannan ƙwandalar riba ce alfibbatu bilfibba azurfa da azurfa na zaɓi azurfa ita ce muka fi mu'amala da ita ita nauyinta ake kallo kuma hannu da hannu mata sukan yi ajiya da azurfa da zinari ko daham ko idan ta ajiye zinaranta in ta ɗauka ta kai za ta canji he a auna a ce ya ba da gram ashirin sai a ce to za a saya a kan naira dubu ɗari biyu misali da talatin sai ta sake ɗauko mai giram ashirin kuma sai a ce ta cika naira dubu ashirin in dai giram ɗaiɗai ne to riba ta shiga ciki akwai matsala ko da dabino da dabino riba tana shiga ciki dabinan kura-kura da dabinan ajuwa wanne fi wani daraja ko kuma kowane irin dabino da aka daga maka he na baka na 'yan kura-kura guda uku he ka bani dabinon naka guda nawa za ka wansu yi daidai da daidai guda uku to idan ɗaya ba da hudu ɗaya ba da uku riba ta shiga ciki sai dai ka ba da uku nema an ba da uku in ba haka ba kowa ya sai da nasa sannan ya sai wanda yake bukata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni amma in dai canjawa za a yi to daidai da daidai shine abin da ake da bukata daga cikin shidan wanda banka ba shine alburru bil burri wash-sha'iru bish-sha'ir da bur da sha'ir duka nau'i ne na alkama su sun bambanta su gida ne na alhimpa to alkama da alkama ba a canjin su har sai dai su zamanto daidai da daidai inda saɓanin malamai yake shine idan aka canja waɗannan nau'ikan guda shida riba tana shiga ko riba ba ta shiga shi ne saɓanin malamai wasu malamai suka ce duk abin da yake wakiltar zinare da azurfa a wajen kashewa to riba tana shiga cikin shi da haka kenan yanzu idan ka ɗauki ƙwandala ko naira da za a yi bikin sallah sai na je kano na kawo sabbin 'yan naira ashirin ashirin kai kana so ka ba da barka da sallah sai na baka yan naira dubu yan naira ashirin ashirin sabbi guda dubu kai kuma ka bani tsohuwa dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ɗari biyun da ka ɗora riba ce saboda kuɗi ne da kuɗi idan za a yi ƙiyasin alkama to dawar mu tana shiga ciki hatsinmu yana shiga ciki shinkafa tana shiga ciki kana da shinkafa jaka wani yana da shinkafa 'yar gwamnati mai son jakka yana buƙatar ta 'yar gwamnati su yi canji to in ka auna kwano ɗaya ma kwano ɗaya zan auna maka in ka karɓi 'yar gwamnati kwano ɗaya ka ba da ta hausa kwano da rabi to riba ta shiga ciki sai dai zamanto daidai da daidai in ba haka ba a yi canji zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na manta da hakikanin kissar ta zo ta amma dai dabino ne wani lalataccen dabino da aka kai kasuwa shi wanda manzon Allah ya aika dabino ne mai tsada mai daraja manzon Allah yake da kwano daya sai ga ya zo da kuɗi da kuma wani dabinon kwano daya sai ce me yake faruwa ka tafi da kwanan dabino kada da kwanan dabino sai ce shi wannan nakan yana da wata kima da yana da wata daraja a kasuwa rubinsa biyu ake badawa idan ana so a karbe shi sai manzon Allah ce kar a saki hakan riba ce idan kuna so ku saida wannan to ku sa shi a kasuwa a saida kowane daya in naira dubu dubu aka saya babu laifi wani ana sai da naira uku uku in ka gama sai da wannan kuma sai ka zo nan ka ce a baka na naira ɗari ko na ɗari uku ko na ɗari hudu yanzu ciniki kai ba canji kai ba ita shari'a ba girma abu take kallo ba ba kuma kankanta take kallo ba yanzu a hadisin da ya haramta maka riba a zinare shi ne hadisin da ya sake haramta ma riba a gihiri gishiri wannan gishiri fa da ake miya riba tana higa cikin shi akwai gihiri beza ko mai kwara-kwara akwai gihiri mai gari to idan za a yi canji fa ya zamanto kwano da kwano rabi da rabi akwai gihirin kamfani akwai gihirin abinci da yawa ba su san gihirin da suke miya da shi ba kala biyu ne gihiri akwai wanda ba a abinci da shi akwai wanda ake abinci da shi shi yasa duk mai tire da unguwarku ku tambaye wani irin gihiri kake saidawa edible ne ko ba edible ba idan ba edible ba ne to ba a sawa a miya ba a sawa a abinci wani lokaci in kuna da cututtukan da kuka fasa fassara su har da gihirin da kuke saya a kantina sai kun tantance akwai wanda za a ga an sama non-edible to aikin masana'antu za a yi da hi da jimar fata da wanke kurji da wai aikin sa kenan in aka kawo kuka zuba a miya akwai matsala so idan za ka yi canji tsakanin wannan da wannan shi ma ya zamanto daidai da daidai ne wannan babin yana daga cikin abin da mutane suka rintse ido a yanzu mu'amalar banki galibi malamai suna classifying ɗinta akan mu'amalatun ribawiya mu'amala ce da riba ke shiga cikinta mutane su yi ƙoƙari su yi taka tsantsan su guje man riba wani shine zaman su lafiya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat duk inda kake da wayo a mu'amalar riba wallahi Allah na ɗebe mata albarka zai wahala baka ga tsinuwan nan ta bi ka a cikin mu'amalar ka ba to iya ƙoƙari mutane su guje mata kuma iyaka kokari mu zamanto muna da ta'awuni a tsakaninmu ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wani lokacin muna kallon ƴan uwanmu a cikin masifa da bala'i ba za mu iya agaza musu ba dai su je su ciyo bahi a banki saboda haka kudin ruwa ya sake danne su mu ma muna da laifi wani idan ka bahi to baka da wayo fa kenan har abada ba zai biya ka ba so kaga an baka baka biya ba an baka baka biya ba an ya za a mutane ko mahaukata ne su ci su baka ba su gaba da baka ba ya kamata su masu badawa su ji tsoron Allah kar su bari ƴan uwansu su fada cikin mu'amala ta riba su kuma wanda ake bawa a damar da Allah madaukakin sarki ya baka ka biya manzo Allah ya da ya rantsuwa yace na rantse da Allah duk mutumin da ya ci bahi yana da niyyar biya sai Allah ya taimaka masa ya biya to abin da yasa muke fada wahala da yawa ci suke ba dan su biya ba idan aka fara cike wani bahi aka ce gwamnati za ta bada bahi sai ka tsana cewa mu cike abin da ba biya ba za a yi wanda yake cike takarda na ce ba biya za a yi ba har yanzu fa a zuciyarsa ya sa ran ba biya za a yi ba to irin wannan Allah bai taimakon su zaka ci bahi ci bahi amma ka ci bahi da niyyar biya zai to Allah zai taimake ka duk wanda ya ci ba zai biya ba to Allah yana janye masa taimako na'am wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya marayu ababan tausayi duk wanda dukiyar maraya take hannunsa yayi kokari ya zamanto habaka ta yi ba lalata ta yi ba wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih dukiyar marayu so ake a zamanto an tsaftace ta an gyara ta bata shiga cikin dukiyarka ba in ta shigo to ya zamanto ba yadda za a yi ne su da zamanin da sahabbai idan baban mutum ya mutu ya bar hatsi bahu biyar mai gidan yana da hatsinsa bahu ashirin in za a yi tuwo sai dai mai gidan ya yi tuwo na kwano ɗaya na maraya a ɗauki kwata hima a masa tuwonsa daban ba za a kwatsa ba saboda wai kada ma a garin yin loma ka gutsiri ɓangaren na maraya shine Allah ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in ya zamanto dole za a ɗora tukunyar to ku ɗora tukunyar to mai amfanin a raba a kwatsa ko a tuka a samu hutu za a mai kwakwa za ku yi kwakko ku kwatsa wannan idan da buƙatar sai an taɓa nasan kenan so ake duk abin da yake na maraya ne a yi ƙoƙari a tare masa a ga haɓaka yi amma in aka ci aka lalata to wuta ci innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasa ya sulauna sa'ira wanda suke ci da zalunci to Allah yana cewa wuta ce suke sawa a cikinsu kuma da sannan za su shiga wutar sa'ira malamai suka ce tun da aka ce ci to abin da ya fi ci kuma hine ya fi haɗari wani ya ce hiba ci zai ba mota ce bara ya kahe ta ai ba ci bai sai aka bar wa maraya falleliyar mota ya dinga gurribe ta yana hawa gargada da tudu da kwari yana a caɓa kan yaro ya girma an ɗage mota akan kafafu ya ce ga motar kaca wa zai saye ta ɗan bola bola yanzu wannan ci yayi ba ce bai aka ce shi abin da ya bala'insa sama da ci ne saboda hibarnatawa ne da salwanta da lalatawa da haka duk wani abu da za'awa na maraya a tabbatar amfani da shi aka yi wata walli yau mazahab idan ranar yaƙi ce duk wanda ya juya wa arna baya wannan mutumin yana cikin bala'i wa qazful muhsanat da ƙazafi ga matan da suke masu mutunci masu daraja matar da aka san ba su da laifi ba sa fasikanci ba sa zina ba sa lalata wani na kallon sa yace shegu irin wannan hijabin din munafurci ne kaga matan nan mansa niqabi shegu ne mazinata wallahi bala'i yake dauka ma kanshi bai san bala'i yake dauka ma kanshi kuma wata bala'a gwaninta ta musulunci idan aka zo maganar kazafi wallahi Allah na amfani da muhsanat manzo Allah na amfani da muhsanat muhsanat ita ce matar da ta mutunta kanta kuma ta yi shiga irin ta musulunci ita wannan in aka mata kazafi dole sai an yi bulala amma matar da ta yi wa kanta shigar da ta fitar da ita daga wannan to ba ta da laifi fa ba a kazafi a kanta matar da ta fito daga gidansu sai ta yi shiga ɓangaren tsiraicinta yana fitowa fili idan wani ya kalle ta ya ce mata 'yar iska to ko an kai wajen alkali sai dai ai wani abun amma ba kazafi ba saboda ita ta lalata kanta ita ta rusa kanta mace ce mai mutunci mai daraja amma duk abokanta karuwai ne amma ba ta taba karuwanci ba wani lokaci da ka ganta ya kace shagiya karuwa karuwar banza sai ta yi kara aka tuhuma ka faɗa amma batta da abokai kai karuwai ba ta cikin muhsanat saboda manzon Allah ya ce duk mutumin da ya jefa kansa a inda za a zarge shi to kare ku rizki kowa face kanshi kai ne limamin unguwarku ko majalisar ka kofar gidan yan giya in wani ya ce maka banza dan giya ya ci banza saboda kai ka kai kanka inda za a ce maka dan giya to matan da suka mutunta kansu suka tsare mutuncin kansu suka tsare shari'a waɗannan mutanen in kai musu ƙazafi ko ba a kai ka wajen alƙali ba babban laifi ne shi yasa ya bada siffar muhsalat sai ya ce alghafilat almu'minat alghafilat wannan siffar na alghafilat matan da ba ruwansu da kowa su ne ghafilat in suna tafiya a titi ba su kawo ka aka ba kuma an ka kallin rayuwarsu kamar ba wayayyu ba shi ne fasarar da malamai suke ba da gafilat yasa nake cewa duk wanda yake neman mata ta kwarai inda aure kake nema kuma so kake ka zauna lafiya kalau to karka auri mata da tafi kowace wayewa a garinku yasa wani malami yace har abada matan kwarai yan kauye ne in yace yan kauye ba yana nufin ba wanda suke jaso a kauye wanda za a gansu dai haka ga sunan dai kamar ba su gama wayewa ba in za su hau lifta ma suna duburdubur ta ina za su danna ta ina za su hau in za su hau titi suna gaba suna dawowa baya in sun gama za su canja hanya in an ba su makarafon su yi magana suna karkarwa ayya ka samu matar aure amma mace a cikin maza dubu kawai ta fito rakwai rakwai rakwai a'a malam akwai matsala wallahi ka ganta a yace ayya akwai damuwa to siffar mata na kware akwai siffa ta alghafilat almu'minat masu imani ana gane siffar imani mutum ya zama to mai bin dokoki a zahiri mai kaurace ma sabo a zahiri baya shiga cikin sabo wa minha daga cikin abubuwan da za a guda akwai uququl walidain sabawa iyaye mahaifi in dai ba shirka bace ana mai biyayya ko saban Allah madaukakin sarki ko arne ne Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa malikiya da suka tsananta duk mutumin da ya saba wa da mahaifin shi ya gudu ya bar garin su ko kasar ba addai ba ko ƙasaru ba a yadda ya yi ba saboda tafiyarsa babu aminci ba yardar Allah a ciki da aka dai mutumin da ya gudu ya tafi lagos don kar ya saba wa mahaifin shi har ya ji har ya dawo a cikin tsinuwa da la'antar ubangiji yake saboda guje wa mahaifinsa ya wallahi duk wanda yake da mahaifinsa ya tabbatar yawa mahaifinsa wahala ya tabbatar wallahi yawa mahaifinsa wahala in ba kai mai ba tun a duniya za ka yi da na sani na sha ba da misali in ce magabatanmu sun sha wahalar da ba mu sha ba a wajen iyaye mu kuma mun sha wahalar da 'ya'yanmu ba su sha ba amma ana yi ne kana ƙarawa ɗanka wahala kana ƙara samun rahin biyayyar ɗanka yawanci duk wanda suka girme mu za ka tada komai su suka yi tun daga noma har girbi har ka lokacin iyayensu suna kwance amma yanzu su 'ya'yansu suna ba su wahala ku lokacin da kuka yi makaranta ba lalle bane ana saya muku babura da kuɗin babur da abincin tara da abincin waye duk babu amma kun amfani iyayenku sama da yadda iyayenku suke amfana a yanzu yanzu mai babur ɗin islamiyya daban mai babur ɗin boko daban yan kwanukan abinci ma wajen hudu biyar ake jera ma yaro kuma ba abin da suke iya muku ko gaisuwa ba su iya ba gaisuwa akwai matsala ina matsalar take wala duk mai iyaye koma ya gyara akwai guntun matsala a ciki kuma karka idan ku rabu lafiya ni na ya faɗa daga cikin abin da yake bawa ƴaƴa matsala shine suna yi ne don su rabu da ƴaƴansu lafiya yadda babanka bayya maka dan ka mutu dan ku rabu kai maka ci gaba da masa fata kai dan Allah ya baka lada kuma yanzu dan Allah idan ka wa mahaifinka ko mahaifiyarka wahala ta mutu kace ka huta kuma za ka wa wahala ka ci riba a duniya duk wanda ka wa wahala bayan mahaifarka aikin banza kai kaga matanka ba godiya za su yi ba ƴaƴanka ba godiya za su yi ba barantana mutanen unguwa babanka ce kadai za ka sai abin naira hamsin ka kai mata ta sa maka albarka da ta fita dubu ɗari wallahi Allah ya ma albarka Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka daidai lokacin in naman hamsin ka bata in ka ba matakka na ɗari biyar renawa za ta yi da yawa sun gwada ko? ko ba ku gwada ba? na? kowa baya so ce eh matarsa ta gane muryarsa ko Allah rufa asiri wa qati'atir rahim da katse zumunta mun da darasin a tsakiya kuma na ce a tunasar da ni don haka kashin farko su ne manyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansu kashi na ƙarshe wata ilmu bar shi sati mai zuwa sai mu karasa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin ya muke ya masa da ya sa ya ba mata koma yau kwana zai tarfi a riyar ya sa ma da zuwa dile ya mace ya wuce ya shi koma ta shi ma mata yasa yasa ce okay na ta haihu yasa ce ya mata ce ta haihu yarinyar kuma ta rasu jiya ya fi kai mata janaza ya sa ya dan zo dile ya zama ya shigo ni ma da tun farko ba ga yawa da insha Allah to ana sanar da ni mai girma shamaki akwai ɗaya daga cikin iyalan shi ta samu karuwa ko